فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكما شاء أكو yau kuma sha uku ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha uku ga watan Nuwamba. miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da goma sha shida ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na hafizul munzir muna cikin babi mai kwaɗaitarwa dangane da biya alƙur'ani da sunna jiya mun tsaya dangane da hadisin mujahid wanda ya ce sun kasance tare da ɗan umar yadda allah tabbata gare shi cikin wata tafiya ɗan umar ya kai ga wani wuri sai ya karkace daga wurin an ka tambaye shi don me da ya karkace sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga yayi haka nan shi yasa shi ma ya aikata kaga ni ce muku wannan hadisin yana karantar da irin yadda su Abdullahi bin Umar suke biye sau da kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga ba wai sai ga harka addini ba ko da ga al'amarin duniya duk abin da sun ka ga manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallama in dai ba abu ne wanda yake banta da annabi ba to suna kokarin yi ne saboda biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah ka ba mu ikon biyar annabi yau ma za mu ci gaba da hadisin Abdullahi dan Umar ko ko za mu tashi hadisin Abdullahi dan Umar yace wa annabi Umar radiyallahu anhuma annahu kana yaji shajaratan بين مكة والمدينة فيقيل تحتها ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه البزار بإسناد لا بأس به hadisin mu na yau in Allah ya yarda shi ma an karɓo shi daga Abdullahi dan Umar yadda Allah tabbata gare su annahu kana ya ci shajaratan cewa shi dan Umar ya zan yana zo ma wata itaciya bayyana makka wal madina itaciyar da ke tsakanin makka da madina faya kila ta hata sai shi kailula karkashin itaciyar ya yi baccin rana karkashin itaciyar waya kubiru sai ya ba da labarin anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama ka ne fada zalika manzo Allah ya zan yana yin haka kila wata rana cikin tafiya sun kawo inda itaciyar annabi ya tsaya nan ya kwanta ya yi kwana to wannan sai ya zama ma dan Umar dabi'a shi ma sanda bi ya gitto inda itaciyar nan sai ya tsaya yayi khairullah kwanci karkashin itaciya ibada ne kaga ba ibada bane ashe su kenan da abin da ibada da wanda ba ibada ba da wanda sun ka san hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yanzu da wanda hikimar bata bayyana ba duk abin da ya tabbata ga manzon Allah su yi suka yi sabanin mutanen yau da ana ana ta inda ayan sunna sunna kasa sunna da sa amma ga umarnoni nan na manzon Allah mutane sun yi banza da su jama'a umarnin manzon Allah bai kima ba kuma me zai kima ga ga musulmi ba mu kaga shi yasa akwai ban tsoro ga al'amarin yau Bako akwai ban tsoro ga al'amarin mutane muna roƙon Allah ya shiryar da mu yace rawahul bazzar bi isnadin la ba'd bi imamul bazzar ya ruwaito wannan asar na dan Umar da isnadi wanda babu laifi ga isnadin haka yake wannan hadisi hadisi ne hasan kaga duk dai waɗannan asar na dan Umar suna karantar da mu irin yadda su dan Umar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke rike koko suke biye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa sai mu yi addu'a Allah ka karkata rayukan mu koma irin na sahabbai hadisi na gaba yace wa an anas ibn sirina qal kuntu ma ibn umar radiyallahu anhu ma bi arafat daga an karbo wannan hadisin shi ko daga anas dan sirina tabi'i ne dan uwa ne ga muhammad ibn sirina dan uwansa Muhammad ibn Sirin ya fi shahara to shi Anas ibn Sirin yace kuntu ma ibn Umar radiyallahu anhuma na kasance tare da dan Umar Abdullahi dan Umar yadda Allah tabbata gare su da Arafata a Arafa kila ranar da za a tsayo Arafa ne falamma kana hina rana hina hina raha lokacin da lokacin tafiyar dan Umar ta kasance rubuta ma'ahu ni ma sai na tafi tare da shi hatta atal imamul musal hatta atal imam har limami yazo wani limami limamin da zai jagoranci al'ummar musulmi ya jagoranci sallar azhar da la'asar a arafa ranar arafa ba an sunnanta hada salloli biyu ba azhar da la'asar yan an kai su lokacin nan sai a fara tsayuwar arafa ana nan ba za a ba arfa ba har rana ta faɗi in rana ta faɗan ma alhazzai arfa ba za su tsaya sallar magariba ga da isha'i ba ga sunnar annabi sai sun taho musdalifa sai a fara arfa bayan rana ta faɗi sai a zo musdalifa kun fahimta mun yi bayanin ayyukan hajji cikin bulugul maram da bukhari da muslim da sauran littattafai kun fahimta shine shi anas ibn sirri ne yace na kasance tare da dan umar a arafa da lokacin tafiya ta yayi sai nima na tafi tare da shi hatta atal imam har limami yazo wanda zai jagoranta ba mutane sallah a arafa fasalla ma'ahul ula wal asara sai dan umar ya sallaci sallar farko da liman wacce ce sallar farko sallar azhar ita ake yi kafin la'asar sannan ga yini ma sallar azhar ga sallolin yini khamsu salawati ita ce sallar farko kun fahimta to sai dan umar ya sallaci sallar farko sallar azhar kenan wal asara da sallar la'asar dama ana yanzu ne hadi ana yin jami'in shine sunna a arafa ya sallaci tare da liman thumma wa qafa sannan bayan an gama sallar azhar da la'asar a arafa sannan da sai ya fara tsayuwa arafa wa ana wa ashabul li da ni da wasu mutane nawa wasu sahabbai na mu ma sai mun ka tsaya arfa tare da dan Umar hatta a fadal imam muna nan arfa ba mu gushe ba har sai da liman ya zubo fa afadna ma'ahu mu ma mun ka zubo tare da shi menene zubowa anan muna nan tsaye arfa ba mu gushe arfa ba hatta a fadal imam sai da liman ya zubo fada a fada fada ya fido me a fada kamar yadda Allah tabaraka wata'ala yake cewa cikin Qur'ani yana magana game da aikin hajji sai yace fa yaza afartum min arafatin fadhkurullaha indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum in kuntum min qablihi lamina dallina thumma atidu kaga da waccan ayar da wannan duk ga a fadan summa afidu min haifu a fadan nasu wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim me ya afada cikin ayoyin ga biyu me Allah ke nufi da afada fa idza afaltum min arafat min arafat eh me ma'anar afada mararuwa eh mal to ba gangarowa malalowa ga ga Hausa me mun ka sanke malala ruwa madalla to kaga ashe isti'ara ce sai an ka ari abinda ruwa ke yi sai an ka ba mutane ruwa in ka zubo su ke malalowa haka ko ko su gangaro ko su kwararo to in mutane sun kai gungu suna tafiya musamman in akwai wani tsauni nan gangarowa suke yi wadda kasan ruwa na malalowa in an zubo su haka ga ganin mutane na malalowa to sai Allah ya misalta tafiyar da mutane ke yi in gurub sun gangaro akan wani abu da malalowar da ruwa ke yi sai ya ce fa za a falsun min arfatin in kun malalo in kun gangaro daga arafa ma'ana an ƙari tsayuwar arfa da bakin yaushe zuwa yaushe ake tsayuwar arfa da bakin ba da safe ba da bakin rana ta yi zawali in rana ta yi zawali lokacin azhar to sai a tafi a yi sallar azzuhur da la'asar haɗe in an ka yi sallar azzuhur da la'asar kaga jam'u taqdimi kenan ko sai a yi sallar la'asar lokacin azzuhur sai a haɗe azzuhur da la'asar to da an ƙari sallar azzuhur da la'asar sai a fara tsayo arfa kun fahimta ba dole sai ka hau dutsen arfa ba hawan dutsen arfa ma bid'a ne ka san mutanen mu suna zuwa sai su hau duci ai ta ɗauka hotuna ai ta selfie su ne 'yan riya da an ka ce tsayuwa arfa ma'ana tsayuwa filin arfa ake nufi shi filin an iyakance shi kuma alluna na na ansa arfa ta fara da nan arfa ta kare nan to wannan filin na an ka ce na wajibi ka tsaya ciki nai da bakin sadda ka kare sallar azhar da la'asar har rana ta faɗi kakka kuskura ka bar filin arfa sai rana ta faɗi kun fahimta in rana ta faɗi kuma to ba a sunnan ta ayi sallan mangariba lokacin mangariba yayi ba to ba sunna ne ayi mangariba nan arfa ba bid'a ne yin sallan mangariba abinda as sunna shine alhazzai ba za su ba arfa sai rana ta faɗi in rana ta faɗi to lokacin nan sai a goma sai ayi ina sai ayi muzdalifa wanda mutanen mu Hausa ke kira mandalifa ba mandalifa bane muzdalifa to wannan tafiyar da mutane ke yi da bakin arafa an malalo zuwa muzdalifa ita Allah tabaraka wa ta'ala ya misalta da ruwa in an zubo su sai yace fa idza afaltu min arfatin in kun malalo daga arfa ma'ana kun taso da arfa an ƙari tsayawa arfa fazkurullaha to ku ambaci Allah indal mash'aril harami nan gun wani wuri da ake kira mash'aril haram wadkuruhu kama hadakun kuma ku ambace shi dai kamar yadda ya shiryar da ku wa in kuntum min qablihi lamina dalil domin da gabanin shiryarwar kun kasance matattu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zo muku da Annabi Muhammad ya kawo muku shari'a sai yace eh yace thumma afidu sannan dai ku zubo ya ku Quraisha ita kuma wannan ayar ta biyu ana magana ne game da Quraishawa Quraishawa suna ganin sun fi sauran al'ummomi ko da larabawa balle waɗanda ba larabawa ba to saboda wannan jin kai da aka kwarai shawa su ba su tsayi a arafa sai su samu wani wuri su tsabbace kun fahimta nan suke tsayewa arafa ba su haɗewa da sauran tukari suna ganin sun fi saura to su ne Allah ya umarta nan yace sun ma'afizu min haisu a fadin nasu ya ku kwarai shawa kuma ku zubo ta inda mutane suka zubo ma'ana ku tsayo arafa tare da mutane sannan in an ƙari tsayuwar arafa kuma lalo kamar yadda sauran mutane sun kama lalo a kasuwar musulma ba wani bambanci la fada lil arabiyyan ala ajamiyyan illa bil taqwa jan kunne ba shine daraja ba don kana da jan kunne yana da bakin kunne ba shine daraja ba tsoron Allah shine daraja ba ku ganin wasu da cikin sahabban manzon Allah bakake ne bakar fata ne amma da yake suna da takawa ga sunan sannan wasu kuma kafiran makka jajjaye ne larabawa ne ƙwarai ma don ko cikin larabawa ƙabilar ƙwarai shi ta kowace ɗaukaka amma da yake ba su imani ba ga sunan sun koma asfal safilina me amfanin larabci da jan kunna abu jahali bakin kunnan bakin mutum ya fi jan kunnan abu jahali tun da bai imani ba to shi ne Allah ya ce sun ma'ajidu min haisu a fadar nas kuma kwarai shawa ku zubo ta inda mutane suka zubo kun fahimta sai me sun ma'ajidu min haisu a fadar nas sannan ku zubo kuma ku biyo ta inda mutane suka zubo wastaghfirullah ku ne na gafara Allah ya ta istighfari inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai kun fahimci zugowar yanzu to shine yace yace fa afarna hatta hatta afada al-imam har lokacin da liman ya bar arafa ya zubo daga arafa fa afadna ma abu mu ma sai mun ka zubo tare da shi hatta ta ha'ilal madika sai da ya kawo wani wuri mai kunci dunal ma'azimai ne katin a kai wurin da ake kira ma'azimai ne sunan wuri ne asalin ma'azim hanya ya kuntatacciya wadda an kai cikin duwatsu ita ce ma'azim kun fahimta duk waɗannan wurare ne in ka bar arfa kafin ka kai muzdalifa to lokacin da shi abdullahi dan umar ya kawo wani wuri mai kunci dunal ma'azimai ne katin ka iso ma'azimai ne fa'anaha sai ya gurfanar da raƙumarsa gurfanar da raƙuma alaman me kenan za a yada zango za a tsaya da ya gurfanar da raƙumarsa sai ya sauko daga raƙumar wa'ana hana mu ma abokan tafiyarsa duk mun ka gurfanar da raƙumar mu mun ka sauko sai mun ka ga abdullahi bin umar ya ɗauki buta ya zagaya kun fahimta wa nahada na hasibu mu kuma muna zaton annahu yuridu an yi salliya yana nufin yayi sallah ne wace sallah sallan mangariba tun da rana ta faɗan musu sun arafa amma ba su tsaya yin sallan mangariba ba suna cikin tafiya kun san akwai yan kilomitoci tsakanin arafa da muzdalifa ko to suna cikin tafiya da sun ka kai wani wuri mai kunci wani wuri inda hanya ta yi kunci ba ta da faɗi sai dan umar ya dukar da rakumarsa sai ya sauko sai an haka ya zagaya to ganin ya zagaya mun ɗauka ɗahara zai ya zo ya yi arola mai sallan mangariba tun da har lokacin mangaribe na ɗan batun wucewa isha ita shigo kun fahimta faƙala gulamuhu sai bawansa shi ɗan umar allazi yamsiku rahilatin wanda yake rike da taguwarsa sai ya ce innahu laysa yuridu sala dan umar da kunka ya sauko kunka ya sauko daga raƙuma ya zagaya ba sallah yake bai ba sallah zai yi ba ba walakinnahu sai dai shi zakara ya ambata annan nabiya sallallahu alaihi wasallama cewa annabi lamman ta ila hadal makan lokacin da ya kawo wannan wuri ga hajjatul wada da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar arfa ya ta sama manzalifa da ya kawo wannan wuri qada hajatahu annabi ya tsaya yadda ya bukata sai ya zagaya fa huwa yuhibbu shi yasa shi ko dan Umar yake son an ya kade hajatahu da duk yadda da taso da arfa ya iso nan yana son ya zagaya ikitida an da rasulullahi zagayawa mutum ya biya bukata ɗai ya zama maɗan umar abin koyi jama'a amma ga abubuwa manzon Allah na yi cikin sallah ibada mafi girma duk bai za abin koyi ga musulmi ba wallahi akwai matsala ga eh ga sunnonin ma eh kuma ga yanan kun cika kasa da yaya ku ne ahlus sunna ku ne ahlus sunna amma sunnoni kanana ga sun ga gare ku balle akai ga manya jazatul istiraha ta zan jidali sai ga jazatul istiraha ta zan bala'i cikin masallacin ahlus sunna wace irin sunna ce suke yi saboda ba sunnar annabi suke yi ba sunnan malaman fiqh suke yi ko sai akwai sunnar annabi akwai sunnan malaman fiqh sai ga ahlus sunna ahlus sunna kan ta gariya wai karatu jama'a ya kamata a yi karatu ya ce eh gaskiya ne ya kamata a yi karatu to wani littafi ya kamata a sa to a sa kawai wa ahlus sunna da karatun qawaidi me ya da ahlus sunna da qawaidi eh wannan ba koma baya bace musamman dai wannan zamanin da muke cikin zamanin ilimi ka sa qawaidi masallaci ka tara mutane ka musu qawaidi ni wallahi da inda aka sa qawaidi ban zama wurin nan mai shemu baya ne malam yanzu gemu na ina ina sunna tun gemu na tun gemu bai hito bane bai hito bane ka sunna na san lokacin da turare an kace turare shi ke fitta giya turare nake sha don gemu ya fito nan gemu ya fito tun yana baki idan har da gemu ya komo fari kal hayya ba wasu kawaidi ba haba wace irin koma ba ce wannan to kaji matsala tsakanin ku da Allah da kawaidi ana sanin sunnonin annabi to shi yasa ka ganin duk da yake ga idda'i na ana ta yi sunna kasa sunna sama amma babu sunna wanda ya karanta kawaidi akwai jisul istiraha cikin kawaidi babu don haka da kai jisul istiraha ka gani ma sabon addini kana rikita mu mun mun yi sama kai ka zanna to tsakanin ku da Allah tun da sunna an kace tsakanin ku da Allah da sunnar annabi jisul istiraha ta tabbata ko ba tabbata ba ta tabbata in babu cikin kawaidi dauko Buhari ka gani akwai jisul istiraha ciki da Abu Dawud da sauran littattafai duk sun kawo da zuwa istiraha hadisa amu Abu Humayd na Sa'id riwaya Abu Dawud ya zo da zuwa istiraha sannan hadisin Malik dan Huwairithi ya zo da zuwa istiraha amma sai kaga ana ta bala'i Allah shi gafarta mu shugaban yan salafiya na Najeriya Mala Albani Allah ya gafarta mishi yake ba da labari ya ce su can wajensu akwai sadda wani ya tafi masallacin ahalin suna ya jesu tun istiraha ahalin suna yan sun ka ɗauke su kai police station ko da an ka zo police station dpo baka tafi ne lafiya sun ka ce muna karasa me ya yi muku jesu istiraha muna cikin masallaci me jesu tun istiraha wani zama ne da ake cikin zai ce to mu ko sallar ba mu yi kun da ta sallar go go sai baka tafi ya koro su ta kai kunya da ta wuce wannan ta gani kablu wace irin wani irin bala'i an ba ya bu game da kablu yan sadalu a'a ya har yanzu ma ana na ana yi da wasu sai ka ji malami ya hau mumbari yana kumfan baki da kablu da sallar da dudda duk wanda ya ce da kablu sallar wallahi dudda suke wallahi ƙarya yake yi ƙarya yake yi bayyuwa da sunna da abin da ba sunna ba a ce duk ɗaya ne ko suna zama ɗaya to ƙabla ita ce sunnar manzon Allah duk littafin hadisi wanda ya zo da siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya magana sallah ta annabi ya zo da hadisan ƙabla har da mu ɗako ta imam malik ba an ce ga mazhabar malikiya ƙablu ga sallar farilla makaruhi ba sai dai ga nafila babu komai ƙarya suke yi da farilla da nafila duka qablu sunna ne ga mazhaban malikiya don shi a abin da imam malik ya rawaito cikin muwatta ko ishara game da sadalu bai ba ka dibi aikin da ya tabbata ga manzon Allah ka rahanta shi yanzu manzon Allah ka shiraya ta yana maka ruhi don baka da ladabi sai da tare ta ake an maka ruhi ka gani duk littafa hadisan da sun ka zo game da sallah ku diba babin sallah ku gani sun zo da kasu har da muwadda hadisai biyu ya kawo game da kasu cikin muwadda amma ko ishara game da sadal bai ba sadal kuma in ka ji mutum na kare sadal sai dai yayi yayi ya jawo abin da ba dalili ba da ƙarya duka a haɗa a dai samun masadal gindin zama amma sadal ba ta da gindin zama ga sunna ba wani abu da ya tabbata ga sadal in kana magana da su in kace su kawo hujjar sadalu sai ce hadisin musiyu mutumin da ya muna na sallah ai annabi ya karantar da shi sallah bai ce mai yayi kablu ba sai mu ce to shikenan mun yarda manzo Allah bai ce musiyu salati yayi kablu ba ko to adiba mana duk ruwayoyin da na zo na hadisin musiyu akwai ruwaya guda tilliyar ko da guda wanda manzo Allah ce mai sadalu babu to ashe kenan in rashin ce ma musibu yayi qablu shine dalilin cewa qablu ba sunna bace sadal ma ba sunna bace don manzon Allah bai ce mai yayi sadal ba kun fahimta haka dai suka ci gaba da su yi ta bankawara daga can sai su ce to akwai hadisi cikin mu'jamul kabir na dabrani wata shekara wata shekara wani malami ya zo sai mu zai wa rabi sai ya ce duk wanda ya ce babu hadisin sadar jahili ne akwai hadisin sadar sai ni nike ni ce ai wanda ya ce babu hadisin sadar ba laisa yake ba ni ni ce babu hadisin sadar to da nan da sai da sun kare na fata to don me da haka cewa duk da don mu gane shi ba kai da ka gani faɗa mana inda yake kai ka gane yace kware ko hadisi akwai hadisi ingantacce yace nace yace ingantacce nace cikin wannan littafi yace cikin mu'jamul kabir na dabr nace billahi allazi la ilaha illa cikin mu'jamul kabir na dabr babu hadisin sadar yace ka ko ka ko ka fara kai sauraron ce babu hadisin sadar cikin mu'jamul kabir shi ko yace billahi allazi la ilaha illa hu akwai hadisin sadar cikin mu'jamul kabir nace to yayi to te ka kawo mu'jamul kabir yace baya da shi nace duk inda ka san aka samu shi a taya aro yace shi ba nace to ya kai tunda baka da shi kun baka san inda za a samu shi ba yace wani mallami ya rubuto mai shi daga Zaria ga takarda ya aiko mai nace yanzu ka tabbatar da baka da mujamul kabir da Ibrahim yace eh nace kuma yanzu cikin malaman da ka kusa gare ka baka san inda aka samu yace bai san wanda adadi nace to ne ina da shi ina da shi kuma abin da kake son ka kawo hujja hadisin mu'azu ko yace nace to hadisin mu'azu cikin mujalladi na 20 na tabrani yake a bani minti goma in ta gidan dauko sai an kace a a a dai sa wani lokacin ce a san duk lokacin za a sawa don su tabbatar da malamin su kunya zai ci sai a sa duk lokacin za a sa sai an kasa an kace sati rana wace wani ce Allah kai mana da rana wace sai ta dauko mu ujamul kabir na zo da shi nace gashi guda mana inda hadisin hadisin sadal yake sai ya kawo wani hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance in yayi kabbara harama yana sake hannuwansa gabanin ya rike da yawa kuma in yayi kabbara bai sake rikewa ɗaya kai kun je da hadisin yake don Allah ku hidda min sadal ciki cewa manzon Allah in yayi kabbara harama wasu lokuta Allahu akbar ba ana daga hannu ba to yana saki kafin ya rike yana saki sannan sai ya rike ya kablu da yawa kuma in yayi kabbara harama rikewa da yake bai ma saki don Allah wannan hadisi na karantar da sadalu to kun ji yadda hadisin mu'az yake na cikin tabrani sai nace mai to gashi ba maganarsa da yace gashi nan an ce yana saki nace amma kalli sakin yana saki gabanin ya riƙe sai ne musu practical ya sai duk jama'ar da annan sun ce ya gaskiya ne sai malla ya komo shi dai abinda an kace manzon Allah in yayi kabbara harama yana saki gabanin ya riƙe da yawa kuma in yayi kabbara ko saki bai ya riƙe wa dai ya sai in ce don haka wannan ba ana nufin sadalu ba bai karantar da sadalu sai ya kawo maka ce don haka da ni da kai ka fara kai ka rance ni na rance to ga yadda hadisin yake nace ka ji ɗaya jama'a kun ji bai karantar da sallah yace nace to kaddara ma yana karantar da sadal hadisin hadisin hadisin ƙarya ne saboda cikin isnadin hadisi akwai makareci nace in ba makareci ba ka kawo hadisin wa ka kawo da hadisin makareci dan nan da sai magana da ta ida lalacewa da haka duk wanda ya ce muku akwai hadisin sadal bai da wani hadisi illa wannan hadisi na mu'azu bin jabal yana nan cikin dabra in baka da wanda bai yi ma rigima zo in baka dabra ni ka ce haka mai hadisin bai karantar da sadal sannan ko da yana karantar da sadal kuma hadisin bai inganta ba domin cikin isnadin akwai wani akwai akwai makareci cikin hadisin shikenan nan kun fahimta saura sai kuma yaye yaye an ibn zubair annahu kana yursalu ma wala yad'u al-yumna ala al-yusra nace da jin annahu yursalu ma wala yad'u shi ko da a cikin nailul outside annahu yursalu yursalu ma wala yad'u al-yumna ala al-yusra wani ibn zubair an ka ce yana sakin hannuwa bai dora dama nace da jin bai dora dama ka san ba manzon Allah bane don manzon Allah kan ta tabbata biyar reasonable da cewa manzon Allah dora dama aka hamu cikin sallah don haka da jin annahu yursa lahuma wala ya da'ul yumna ala al-yusra ka san ba annabi bane don haka hadisin wane ne ka kawo hadisin manzo Allah an kace haka inda manzo Allah ya sadar don haka ko kwara guda babu bari maimaita muku hadisi ko kwara guda babu ingantacce daga manzon Allah inda manzo Allah ya sadar in ka ga mutum ya saki hannu saki abi dai yayi saboda rashin ladabi me ke sa ta dalo kibiri ba abin da ka hana biyar sunna in dai kana in dai kana ibn illa kibri mun samu wannan ne cikin wani hadisi sahihi wani ya zo yana can abinci da hannun hagorin manzon Allah sai manzon Allah ya ce kul biya me naka ci da damanka sai ya ce la astati ban iyawa manzon Allah ya ce la sadaka ma mana'ahu illa al-kibr kad Allah ya saka iya ba abinda ya hana hici da dama illa kibir don haka ba abinda ka hana biyar sunna in dai sunnar da kake iyawa ta to ba abinda ka hana biyar illa kibir tun da ka saba da bibi ki hannu aka dan sanda a attention don me haka rike hannuwanka wa da manzon Allah kai to kai attention dan sanda kake jama'a da yan sanda an kace ai koyi cikin sallah ko da manzon Allah ka bari in ka shiga dan sanda can ka je kai musu attention ka saki hannuwa kai stand at ease amma cikin sallah manzon Allah an kace kai koyi shi ko manzon Allah abinda ya sunnanta shine ya rike hannun dama akan na hagu cikin sallah wannan ita ce sunna to Allah ya shirya da mu to ina yake to kun gani kun ji wannan hadisin na dan Umar ko dan Umar an taso da Arafa tare da manzon Allah ga Hajjatul Wada'i bisa hanya manzon Allah ya tsaya ya zagaya ya dahara saboda tsabatanin biyayya ga manzon Allah kullun dan Umar ya kawo da nan shi ma sai ya zagaya wanda ita ce biyayya ta hakikani amma a ce manzon Allah ya ce ko da kayi amma ba ci dare wallahi baka da lada kuma hayya baka zan halin sunna ba falawar rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita wa yusallimu taslima sai an cika waɗannan sharuɗa sannan ko kai sunna ka samu ko da kai ka baci da rai to wallahi kin zama ɗaya an kai saboda mallan ya sha kai da yaya bari kai ka huta da wallahi ko kai baka da lada sai kai sunna da daɗin rai in shekara ɗari ka yi bisa ga ra'ayin ran nan aka karanto hadisi sahihi an ka ce ga yadda manzo Allah ya sabanin ra'ayin nan naka ka ji cewa ka fi jin sun na manzo Allah bisa ga naka to sannan dai yake mai imani inji Allah tabaraka wa ta'ala amma ko da ka yi sunna ɓaci da rai saboda an sha ma kai an dame ka bari kai dai ka huta da hitina dai wallahi baka samu lada ba ko kai baka da lada Allah ka jawo zukatanmu mu zanka biyayya ga manzon Allah sai yace rawahu ahmad wannan hadisi wannan asarin dan umar imamu ahmad ya ruwaito shi wa ruwatuhu muhtajjun bihim fi sahih marwaita ne duka an yi hujja da su cikin bukhari haka yake hadisi ne sahih kun ji masu biyar sunna annabi ko Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi su kuma Allah shi ƙara yarda da su qala al-hafiz rahimahullahu hafiz imamu al-munziri kenan Allah shi mai rahama ya ce wal asaru athar an sahaba waɗanda an karwaito daga sahabban annabi radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare su fittiba'ihim lahu ga irin biyayya su gare shi shi manzon Allah wa qatifa'ihim sunnatahu da kuma irin yadda suke cigiyar sunnar annabi su har cigiya suke yi ba wai a haɗa musu kiya ba kullun cikin cigiyar menene sunna su aikata suke to asar ɗin da an ciranto daga daga sahabbai game da biyarsu ga manzon Allah wakati fa'in sunnata da kuma cigiyar da suke yi ga sunna dai kasiratun jiddan masu yawa ne kware suna da yawa kuma kware wallahu al-muwaffiq Allah shine mai sa muwafaka Allah shi muna gam da katar la rabba gairu wanda yake ba wani ubangiji wanda ba shi ba mun tabbatar da haka Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi don haka jama'a ina umarnin ku da biyar sunna biyar sunna jama'a shine zaman lafiya ga musulmi Allah ya gafarta ma baban yan izala wane ne baban yan izala lokacin da izala ta barke ana rikitta tsakanin izala gabas da yamma sai wani dan jarida dan dariƙa da jarida amana amana a cikin kiran jaridan nan dan dariƙa eh aminiya sai iska mallan abakar gida gawar ta malam kai ɗan izala ne ya ce ni ba ɗan izala ni uban izala ne ni ni ne uba ni ne uban izala na wuce ɗan izala shi ne izala kenan mu ne ƴaƴansa ko to Allah ya gafarta mishi shi ne yake cewa karatun hadisi da aiki da shi shi ne zaman lafiya ga musulmi ashe kenan waɗin da mun kai biris ɗin da mun kai da hadisan manzon Allah shi ya ja mana duk rikicin da muke ciki don haka mu koma ma hadisai ya kuma manzon Allah mu koma ma alqur'ani da sunnar annabi eh eh menene asha mu koma ma alqur'ani da hadisai ya ku bayan Allah ko don mu samu rayuwa mai kyau nan duniya da kuma rayuwa mai kyau gobe kiyama Allah ka shirya da mu to babi ya kare mun samu fa'ida gare shi ko ba mu samu ba mun samu fa'ida Allah shi Allah shi rahama ga Imam al-Munziri to mun kare babin at-targhib fi ittiba'il kitabi was sunna sai aka sinsa yace at-tarhib min tarki sunna tsoratarwa ga barin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam warta kabil bid'ah da hawan bid'o'i al-bid'u jam'i ne na bid'atun da hawan bid'o'i wal ahwa'i da sun zuciya a bar sunnan annabi a kama bid'o'i da sun zuciya su ake biya to tsoratarwa daga yan haka nan irin halin dai da muke ciki yau tsakani da Allah yau duk sunna ni ina ma magana game da ahlus sunna ban yi magana waɗanda ba su yi inda ahlus sunna ba masu da awar sunna nake magana ku nika magana game da ku ahalin sunna duka kana kidanya sunna da sunna jehu da jan wando dan gale wando da sunna kablar sunna wa duk kana ai kidanya sunnonin da ake rike da su da da kan yatsa kana ai kidanyewa sai kuma shi ka zan ahalin sunna ga sunnoni nan da ya kai musu karin tsaye kuma duk dai duk Allah ya gafarta malla abai ce duk dai sunna ce wando bike kamar dan tantabara kuma duk sunna ce malla malla awakar giro yace malla abba saboda sunna gemu har da kunne ya fito mai to Allah ya shirye da mu kaji kaga maganar Allah ce ke tabbata ga gare ku Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika azabu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sai ce wa kullu wa'adallahu al-husna waɗanda na ciyar da dukiyoyinsu gabana a ci makka kuma sun kai yaƙi ba su zama daidai da waɗanda sun ka ci da dukiyoyin sun kai yaƙi bayan an ci makka gabana a ci makka sadda ana cikin tsanani bayan an ci makka sadda tsanani ya gushe to waɗanda na ciyar zamanin tsanani kafin a ci makka ba su ladin su ba ta zama ɗaya darajar su ba ta zama ɗaya da waɗanda sun ka ciyar da dukiyoyin sun kai yaƙi bayan an ci makka kun fahimta amma ya ce ula'ika a zama darajatan waɗancan waɗanda ciyar gaba na a ci makka sun fi girman daraja bisa ga waɗanda ciyar bayan an ci makka sai ce wa kullum wa adalla wa husna amma kowannen su da waɗanda na yi wa ɓasa kafin a ci makka da waɗanda ya bayan an ci makka kowannen su Allah ya mai alƙawarin alhusna ne alhusna aljanna Allah ka ba mu aljanna to abin da ke faruwa kenan gare mu ƴan izala waɗanda na yi izala tun ana izala ba su zama ɗaya da ƴan izala yanzu ka yaushe ake izala tun lokacin da ana koran dan izala da gidan da izala ka kai to kwashi kayan ka bannan gida na kwashi kayan ka yi masallaci in yan uwa sun ka sai ba ta cije hankuri ya ce wallahi sai ya ba izala sai a ce to dibo tun da dai baban ka shi ko ce wallahi bai bai ya nuka barin addini sai a ce ai wasu ruwa ne lokacin nan sai da ta ba shi da jigon ya zala ba to akwai duron ruwa nan da ake arar sai a ce ai wasu ruwa ne sai da ta wanda duk ya sha ruwan nan to in ana kashe shi bai jayewa da inda yake wasu ruwa ba wasu ruwa da mun kashe ayoyin qur'ani ne da hadisai dan nan lokacin mutum ka tashi sannan sallar subahin yan izalan lokacin nan a ta gidan sai da ta yi ra'ayo sallar subahin a dawo sannan a shirya a ta wurin aiki ga masallaci nan shi ya ku amma ko ko ka tayar ka halarci jami'i ba ka iyawa dan nan aka kashe ta gidan sida ta rayu sallar su bayan mala aliyu haka ne ko ba haka bane a ta kai ma jeje su kake eh da ene ya ku zo gidan sida ta ku yi sallar ku koma Allahu akbar to ka gani ma'aikatan gwamnati rabin albashin su duk ga biyan kuɗin mota in ka aya zuwa wurin wa'azi sai ya cire ya sa kada rawi wata rana ce ya shiga izala marigayi kada rawi na Kano sai ce ya shiga izala shi dan izala ne saboda yana so ya faɗa da yan dariƙa ran nan sai ya zo bayan ya ƙare wa'azi sai ya kama tallan layu to ga laya ga maganin farin jini ga maganin kas sai wani ce a kan maka laba ka ce ka shiga izala bai ce i ya ce ta yan izala sun ce ba Allah ya ce to kai ɗaya kake da yan izala imanin ka ɗaya ne da ɗan izala da ke sayar da rigar sai biya kuɗin mota ta wurin wa'azi yace su suna da imani don haka ba sai sun sa laya ba ku billahi lazi ba ku da imani sai kun sa laya to Allah ya shirya shirya ka gani lokacin nan wanda ya izala lokacin da ba a cin yankan mushrikai duk naman gari ba ka ci sai dai ka ci kifi ka ci kifi eh ko a ci burodi da coca cola duk santiri ya kan ba to kaga inda na yi izala lokacin nan ba a haɗa sannan ko gidanku ba a son ka ko gidanku ƴan uwanka ba su sonka iyayenka ba su sonka balle makwabta da abokan arziki abokin ka sai ga ya juya ya juye ma wai don me wai zalla hake yi in ka bi da mata ba a abin gaba sai a zo a haɗa surukin ka a ce wallahi ya shiga sai ce ya amshi sai a mai dan matan sadakin ka da kan da kai ba a baka eh wasu ma an yi auren amma tana ɗakin tana ɗakin ta ubanta ka zuwa ya sawo ta gaba wallahi ba ki zama ta da yanzu Allah wasu kuma a bari daga addu'ar suna auren ke mutuwa ta haihu ta koma gidansu haihuwar fari ba gidan aka komawa ba to an ce a kawo goro ya ce a shi ba ya mai taro ya samu ɗanai suna to da bakin nan ba ta koma aure ya mutu ko gidanku ni ce ba a son ka lokacin nan balle yanzu gwamna ya shiga izala sarkin musulmi ya shiga izala kwamishinan 'yan sanda ɗan izala daraktan ss dan izala duk wani babba dan izala kowa dan izala yanzu kowa izala yake yi wa ya rage kowa yanzu izala yake yi to shi yasa ka to waɗanda na shiga bayan gwamnoni da sarakuna sun shiga da masu kuɗi to ba a ɗaya izala su da waɗanda shiga lokacin da ana cin shinkafa da wake to duk waɗannan da ke kawo matsala ga sunna a kawo sunna a su tsaya jayayya duk ɗan izalan nan ne shiga baya su ne ke ja mana matsala wanda ya izala zamanin su da ta roce sunna ka gagara ce duniya ba sunnan da ka ganin ta yi nauyi amma waɗannan da tun da kana zo zuwa ka ce ma gwamnati ja wando ne ko ka ce ma sarkin musulmi ran kai ne ba a sadalu qablu akai to Allah shirye Allah shirye da mu don haka in kuna son jin labarin izala ku tambayi su malla abubakar gero su malla musa lukuwa su ne tsofaffin yan izala su malla abbas jega amma duk yan kabu kabun nan shiga baya Allah ya shirin da mu to mu tafi amma dai don Allah jama'a mu tashi mu yi kokari gwargwadon kokarin mu ga biyar sunna gaskiya rafa shi wa musulmi ta yi wa gabiyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga bid'o'i sun da baibaye mu domin sadda duk kuka kibiyar sunna to babu makawa shi dan iza ka da bid'a to Allah ya tsare mu daga bid'o'i shine yace at-tarhibu min tarki sunna tsoratarwa ga barin sunna wartikabil bid'a da hawan bid'o'i wal ahwa'i da sun zuciya Allah ya tsare mu daga bid'o'i da sun zuciya hadisin farko cikin wannan babi an Aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd rawahu al-bukhari wa muslim wa abu dawud wa lafdhuhu man sana'a amran ala ghairi amrina fa huwa radd wa ibn majah wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd hadisin mana farko hadisin Aisha an karbo daga nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah tabbata gare ta qalat Aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man ahdatha fi amrina hada duk wanda ya kago wani abu cikin wannan al'amari namu wani al'amari na addini duk wanda ya kago wani abu cikin wannan al'amari namu na musulunci ma laysa minhu abinda bai zamo da gare shi ba al'amarin musulunci ina ake samun sa cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah tabbatattu to sanda duk ka zo da wani abu cikin musulunci kuma ka jingina shi ga musulunci amma abin nan da ka zo da shi ba babu shi cikin qur'ani babu shi ga sunnar manzon Allah to fa huwa raddun manzon Allah yake an mayar mai me ma'ana fa huwa raddun ai fa huwa mardudun alaihi ghairu maqbulin an mayar mai ba za a karɓa ba don haka ashe kenan jama'a duk wanda ya kago bid'a to kada ya tsammani in shekara ɗari yana bid'a in bid'an nan ta yi yawan mi in ta yi kyawun mi tun da dai bata da goyon baya ga qur'ani da sunna kai ya tsammani Allah ya karba Allah ba zai karba ba ku bani misalin bid'a abu guda na bid'a kamar maulidi misali maulidin wato maulidin wa maulidin annabi kun kace bid'a ne ko akwai wannan da ya annabi daraja to ashe maulidin kowa bid'a ne sunna annabi ya zanda ya zanda da na kowa bid'a ne dan me da an ga ce maulidi bid'a ne domin babu ayar maulidi cikin qur'ani amma na taba jin wani rikitaccen malami yana karanta ayar Allah ya ce wa kurfil kitabin Musa wa maulidin annabi Musa wa kurfil kitabin Maryam wa kurfil kitabin Ibrahim wasu ne ayoyin maulidi tunda bai san Allah ba abin da yasa an kace maulidi bid'a saboda babu maulidi cikin qur'ani babu shiga hadisan manzon Allah daga baya an haƙago shi don haka bid'a ne na manzon Allah bid'a ne don haka na kowa sai ya zan bid'a maulidin shehu Usman bid'a ne balle na sarkin musulmi jikan shehu dan hoto shi ya zama bid'a kun fahimta bukin cika shekara goma ko shekara ɗari ko shekara ashirin ko shekara uku ko shekara guda duk bid'a ne sarkin musulmi Muhammadu Bello shekara nawa ya saka ragar mulki sarkin musulmi Muhammadu Bello duk wani mai kumajin wata ciya ce ba jikan sarkin musulmi Muhammadu Bello bane shekara nawa ya saka mulki tsakanin ku da Allah an yi mai bukin cika shekara kaza bisa mulki ashe duk wanda ya biyo baya ne ya bukin cika yayi mi yayi bid'a yayi bid'a kun fahimta to kaga duk dai abin da baya da asali ga addini shine bid'a kuma an jingina shi ga addini in ba a jingina shi ga addini ba babu illa kun fahimta yan al'amarin duniya ne amma dai in an jingina shi ga addini to ne yake bid'a kuma bai da asali cikin qur'ani bai da asali ga hadisan manzo ne yake bid'a Allah ya tsare mu daga bid'a to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina ala duk wanda ya kago wani abu cikin wannan al'amari namu na musulunci ma laysa minhu abinda bai zamo da gare shi ba fa huwa raddun ai fa huwa mardudun alai to an mayar mai ba za a gairu makabulin ba za a karba mai ba ashe kenan duk wahalar da ya tafanta banza rawahu wannan hadisin wa lafzu lafazin sa shi Abu Dawuda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sana'a amran duk wanda ya aikata wani al'amari ala gaira amrana akan sabanin al'umurninmu ya aikata wani al'amari cikin musuluncin gana mu sabanin yadda mun ka bada umarni ya sabanin umarnin manzon Allah fa huwa raddu an mayar mai abinai ba za a karba mai ba wabnu maja ibnu maja ma ya ruwaito shi wa fi riwayatin li muslimin cikin wata riwaya da imam muslim ya kadaita da fitar da ita yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laysa alayya amruna wanda babu umarnin mu akan aikin nan fa huwa raddun an mayar mai addinai kaga wannan hadisi hadisi ne sahihi hadisi ne muttafaqun alayhi ce rawahu al-bukhari wa muslim wa abu dawud ko hadisi ne muttafaqun alayhi don haka wannan hadisi ya ishe mu ya nuna mana irin illar bid'a ya tsoratar da mu daga bid'a don mi manzon Allah ce duk wanda ya aikata wani aiki ko ya kago wani abu cikin addinin musulunci ko wanda yake babu umarnin manzon Allah cikin abin nan to manzon Allah yake an mayar mai menene ma'anar ya kago wani abu cikin musulunci yayi bid'a dama shine shine kagowa bid'a ita ce ya kago kun fahimta don haka duk abin da kai na bid'a cikin addini ka ga tabbaci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ingantacce hadisi muttafaqun alai cewa Allah dai in don Allah kai Allah ba zai karba ba to duk abin da Allah bai ba zai karba ba me amfanin yin sa kaga koda babu wani hadisi game da hannun bid'a illa wannan ya isa wannan ya isa ko bai isa ba ya isa ya nuna mana illar bid'a domin annabi ya ce ba a karba kuma ban san yadda Allah zai yi maka raya kunya ta manzon Allah manzon Allah ya ce ba a karba Allah ya maka raya karba ba ta yiwuwa kamar yan tantabarru masu wando biki kiki manzo Allah ce duk wanda ya bawa wando na ya wuce irin sa wuta ban san yadda za a yi Allah shi ma ka raya kunya da annabi ba ya kisa ka wuta ya sa ka aljanna kuma kana da wando bai wutan nan sai ka shige ta da annabi ya ce ko ka gyara wandon ka in ko ka hai manzon Allah daraja wurin Allah bar Allah ya kai mu lahira lahira za mu gani ni ina da yaqinin manzon Allah ya yi ka daraja wurin Allah to annabi ya ce duk wanda ya bawa sutura ce ta wuce idan sa in dai da namiji ne to abin nan da ya wuce idan sa yana cikin wuta don haka mai wando kenan za a sa wata don haka ka bari raggan banza ya kai ka wuta ku ja wanda nan ku sama kun fahimta to Allah ya shirya da mu sai hadisi na gaba yace wa an Jabir radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza khataba ihmarat aynahu wa ala sautuhu واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو دياء فإلي وعلي رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما hadisin mu na gaba shi ko mai bayani game da hani tsoratarwa ga bid'a an karɓo shi daga Jabir dan Abdullahi yadda Allah tabbata gare su Jabir ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance idza khataba in zai yi huduba in yana huduba ihmarat aina sai idan su yi ja idan manzo Allah sai ja jawur wa ala sautu sautin sai ya daukaka yayi taratsi bai magana kan bai jin bacci kun fahimta washtadda gadabuhu kuma hushinsa ya tsananta manzon Allah haka yake huduba ba sai ya yi fushi ya yi jan ido ya ɗaga murya ya yi taraki alhamdulillah ya ji kuma Allah ya fi ku me hikimar yin haka saboda ya fi jawo hankalin su waɗanda ake son ida sakon gare su sannan ya fi kama zuciyar ya fi tsoratar da zuciyar mai laifi kaga mallami ya yi jan ido yana taraki cikin masallaci ya yi fushi ba sai wallahi zuwa ga mallan ko bugawa yana yi kaga sai tsoro ya kama in babban laifin gaba zuwa ga mallan yana kai ga jiki na kun fahimta to wannan haka manzo Allah ka hudu ba amma ana hudu ba liman na magana kamar mai jin bacci labai labai wannan wanda ya saba yana yi shirka zaga ga ana hudu mutane na an gaje haka yi tara ci hudu ba irin haka gani in akwai mai mai mai an gaje kun fahimta to hudu ba wa'azi ce ko ba wa'azi ba ce to kaga duk da yake ya ce hudu ba tun da hudu ba wa'azi ce ashe ya nuna duk wa'azi kuma haka ya kamata a yi shi ɗan an ka zo wa'azi jama'a a yi taratsi a ɗaga murya sannan a yi fushi mai wa'azi ya nuna fushi an saƙa ma Allah sannan ya yi jin ido shi zai sa mai laifi ya ji tsoro kun fahimta ka annahu munzir jaishin sai annabi ya koma kamar mai gargadi ne game da wata rundunar yaƙi wadda za ta kawo musulmi farmaki ya kulu sai ya ce sabba hakum wa masakum ai sabba hakum ai nazala bikum al'adu sabahan shine ma'anar sabba hakum makiya za su kawo muku farmaki da subahin wa masakum nazala bikum al'adu masa'an makiya za su kawo muku farmaki da yamma mutane za su ɗauki wannan magana da saku-saku ‘yan an ce jama'a gobe na samu labari from reliable source daga daga majiya mai ƙarfi cewa gobe da gobe da yin sallar asuba da subahin ɗan gobe kafin raina nan su tafi su kawo mana farmaki kaga dole a tashi a yi shiri ko ko ko inda safe ne na samu labarin maricin yau kafin raina nan ta yi su kawo mana farmaki gare mu kun fahimta wannan duka domin tsoratar da waɗanda ake gargaɗin waya kulu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa cikin wa'azin yana cewa bu istu ana wasa'atu ka hatai ne an aiko ni da ni da alƙiyama kamar waɗannan biyu waya ƙarin sai ya haɗa bayna usbu'ai tsakanin yatsansa biyu as-sababa manuni wal wusa da na tsakiya waɗannan sai yace bu'istu ana wasa'a ka hataini an aiko ni da ni alƙiyama kamar haka da manuni da na tsakiya akwai nisa tsakanin su kusa da kusa ma'ana an aiko ni da ni da alƙiyama kusa da kusa daga cikin alamomi na alƙiyama aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin alamomi na alƙiyama don duk abin da an ce an tara dubbai an ce to duk dubban nan sun ƙare yau na ƙarshe ya zo abu ya zo ƙarshe ko bai zo ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabawa dubbai da waɗanda ya ba mu labarin da waɗanda bai minhum man qasasna alaikum wa minhum man lam naqasas alaikum ko to an ka ce yanzu duk annabawan nan dubbai da Allah ke son ya aiko mu duniya ya aiko su har da na ƙarshe ya zo ashe zakkuwan na ƙarshe alama ce abin ya zo ƙarshe kun fahimta to wa yaqulu kuma yana cewa amma ba'du bayan haka bayan ya ƙara muqaddima sai ya ce fa inna khairal hadith lalle mafi alkhairin zance kitabullahi shine littafin Allah wa khairal hadi mafi ficiyar shari'a hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita ce shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin duk shari'a da saba mata annabi ba shari'a bace kamar yadda alfaza zai yace yace wa kullu diya'in dunahu fa huwa duhmatun duk wani haske da ba da manzo Allah ba duhu ne kai dai ka gani ne kamar haske amma ba haske bane duhu ne Allah ya tsare mu daga duhu wa sharar umuri sai ya ci gaba da cewa mafi sharar al'amurra kuma muhdasatuha kagaggunta kagaggu wa kullu bid'atin ko wace bid'a dalalatun bata ce kaga magana ta kare shine mahallin shahidan mu ko ko wace bid'a in ji manzon Allah bata ce manzon Allah balarabe ne uwa da uba kuma ko cikin laraba manzon Allah ya ta ko duk balarabin da ka sani duniya fasaha to manzon Allah ya faɗi magana da larabci ce kullu bidatin dalala sai wasu gwarawa sun ku zo manzon Allah da su ta cin gyara wai ba a cewa kullu bidatin dalala yanzu gashi nan yace wa kullu bidatin dalala maganar manzon Allah ce ko ba tashi bace shi haka nan cikin mutane ya gane da za a taso ma har da masu sunan ilimi ba a cewa kullu bidatin bai yiwa a ce ko ce gashi manzon Allah ya ce kace bai yiwa abinda bai faru ba ake cewa bai yiwa manzon Allah ya riga ya faɗi ya rage gare ka ko ka yadda ko kakka yadda mu mun yadda kun yadda ko muku yadda ba manzon Allah ya ce kowace bid'a bata ce bid'a in dai ga addini an kai ta bata ce babu ta kwarai wanda yanzu yana ce muku bid'a mai kyau to can gare shi manzon Allah ya ce mana babu mai kyau kun fahimta thumma yaqulu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana aula bi kulli mu'minin ni na fi cancanta da jidintakar kowane mu'mini min nafsi daga kansa man taraka malan don hakan ga tunda ni ne majibincin muminnai na fi su cancantar kawunan duk wanda ya bar dukiya ya mutu ya bar dukiya fali ahlihi dukiya ta iyalin ta iyalinsa ce a ce a raba gado wa man taraka daynan amma duk wanda ya mutu ya bar bashi ana biya ta ya bashi aw da ya an ko ya bar iyali yara kanana waɗanda ba su da maga'isa ubansu ya mutu fa ilayya to a kawo yaran nan zuwa garin ni ne maga'isansu wa alayya bashin a zo bashin yana a kaina ni zan biya akwai shugaban da aka ma da wannan in ka bar dukiya baya da ko ɗabbe cikin dukiyar ka bai cewa a bashi ushuri a'a dangin ka waɗanda Allah ya ce su raba gado su raba gado amma da zaka mutu ka bar bashi manzo Allah ce a zo inda yake shi zai biyan bashi in ka mutu ka bar wasu tawlali yara ƙanana da mata waɗanda ba su da galihu manzo Allah ce a kawo min ni zan kula da su wannan shine aikin shugabanni yanzu irin wannan shugaba don Allah har sai kace mai mai addu'a to amma shugaban da ya zauna jama'a yana mutane karfin hali ku diba halin da mutanen Sokoto suke ciki ga ƴan neman tsiya tsiya wanda ba a taɓa ganin irin ta ba rayuwar duniya akwai tsiya Sokoto ko babu bayan tsiya ga rashin jarabawa ta rashin lafiya da Allah ya jarabta al'umma sakkwato da ita akwai rashin lafiya alloba haɗa ya tashi da rashin lafiya za alloba ana alloba sakkwato ko babu sababbiya alloban nan mutane suna nan mutuwa suka yi in group annan ana mutuwa ana mutuwa sakkwato ko ba a yi mutuwa ta alloba to cikin waɗannan halulluka za ka zuwa ka kwashi kuɗinsu akwai mai kwana uku jere da juna bai ci abinci ba saboda baya da ka ɗauki kuɗin su ka ce kai ma sha'a sannan bayan ka gama masha a mutane na nan na mutuwa saboda talauci wani shi bai da lafiya amma ba ta magani ya kai ba shi ta abin da ya sa ga bakin sa lafiya kai ga rashin lafiya ga yunwa rashin lafiya ya zo ya iskan mai yunwa ai kaga isuwa ɗaya zai to yanzu ba maganar ya za a tausaya mu wa'annan bayan Allah ba a'a masha a biyan bukatar mutum guda ko mutum biyu biyan bukatocinsu a kirawo mutane 'yan siyasa a zo sakkwato a yi mutumci na siyasa shi ne ai ba wani abu ba a yi mutumci na siyasa a kwashi dukiyar al'umma ni dai in ina da hakki ba sai na haƙi ba sun san wallahi ni dai ban yi hakki na ba kuma duk dai yadda bello ya bai samaki duk yadda za a kiyayya da bello ya bai dan jihar sakkwato nake don haka duk abin da a dukiya ta jihar sakkwato ina da ina da haƙƙi ina da haƙƙi ko ba ni da Allah kuɗin da an kashe haƙƙi na Allah a biya ni ƙwara ƙwara ban yahi ba ku kun yahi naku kun ja ba mu yahi ba Allah shi kisan muna eh game eh ga tsada ga ga tsaho da bari haka nan tun da ba kai ka wa'azi ba a'a to ku ba to yanzu irin masu waɗannan ƙarya hali kuma so aka yi mu zo mai musu addu'a to wace irin addu'a da mai musu a ta Allah ba dalla ta Allah ya isa ta Allah shi isa mana in ba ita ba ni ban san wata addu'a da zan yi wa waɗan gaba ku ɗauki haƙƙin mu ku je ku yi ma sha'a abinda baya da amfani ga duniyar mu ko ga addinin mu a kashe miliyoyin al'umma saboda ma sha'a don haka mu dai in jihar Sokoto Allah shi isan muna in muna da haƙƙi Allah ka sa a biya mu haƙƙin mu ba mu ya haƙƙin mu ba shi ne wasu malaman fada malaman fada da ce eh wani da cikin magabata ya ce in yana da addu'a guda wanda ya sa Allah zai karba shugabannin ce shugabannin kware gare shi ya taho ga waɗanga in yana in yana musu addu'a to Allah shirye da mu to ina yake kun gani don haka mahallin shahidin mu dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hudu yana cewa sharral umuri muhdathatuha mafi shedan al'amura su ne kagagunta wa kullu bid'atin dalala ko wace bid'a bata ce kaga ko wace bid'a haka annabi yace wanda ya fi su ya hiddan makai ne mu annabi ya buge mana yace duk wata bid'a in dai an jingina ta ga addini ba ga al'amuran duniya to bata ce tana nan kun bata ba za ta tashi da bata ba ila yawmil qiyamah Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi kaga shi ma wannan hadisin cikinsa yana tsoratar da mu daga bid'a domin akwai mai son a ce mai batacce to manzon Allah ce kullu bid'atin dalala ko wace bid'a bata ce ashe kenan mai yin bata shiryayye ne ko batacce batacce ne Allah ya tsare mu daga bata me kace a'a to ku bari mu ƙara ko guda ko to to hadisin mu na ƙarshe wa insha Allah yace wa an muawiya ta radiyallahu anhu qala qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ala inna man kana qablakum min ahli alkitabi iftaraqu ala 72 milla wa inna hadhihi al-umma sataftariqu ala 73 milla thintani wa sabuna fi an-nari wa wahidatun fil jannati wa hiya al-jama'a yace wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina muawiya dan abi sufyan da muawiya da mahaifinsa abu sufyana da mahaifiyarsa hindu da yar uwarsa ummu habiba duk sahabban manzon Allah ne kun fahimta sannan muawiya ba sahabi ɗaya bane kuma yana daga cikin sakatarorin manzon Allah masu rubuta manzon Allah wahayi in an san komai da wahayi muawiya na cikin wanda manzon Allah ke kira ya zo ya rubuta alqur'ani ashe mu'awiya abin zagi na gare mu ko abin yaba ma abin yaba ma ne in ka ji mutum na zagin mu'awiya to ba da mu'awiya yake da manzon Allah yake Allah ya shirye da mu ya shirye da su to wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina mu'awiya da Allah tabbata gare shi ya ce qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya tsaye cikin mu ira da amincin Allah tabbata gare shi fa qala sai yace ala ku saurara ya tsaye cikin mu kenan yayi hudu ba yace ala ku saurara inna man kana qablakum lalle wa'inda na kasance gabanin ku min ahlul kitabi na ahlul kitabi su wane ne ahlul kitabi yahudawa da nasara waɗanda na kasance gabanin ku da cikin ahlul kitabi iftaraku sun rarraba ala tantain wa sab'ina lillah akan bangare bangare na addini guda 72 sun kakkasu hakkaji 72 wa inna hadhihi al-umma wannan al-umma ta musulunci kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sa taftariku da sannu za ta rarraba ala talatin wa sab'ina lillah akan bangaren addini 73 kaga kamar annabi yana wa al'ummarsa albishir cewa rarrabuwan ma da musulmi za su yi za ta fi muni bisa ga rarrabuwan ahalin kitabi ololuwa ahalin kitabi sun rarraba saba'in da bangare saba'in da biyu ko yace to al'ummarsa za su rabu har sau saba'in da uku ashe wacce ta fi muni ta musulmi sai yace tantani wasa kuna finnari bangare saba'in da biyu cikin saba'in da uku duk 'yan wuta ne suna cikin wuta wa wahidatun fil janna bangare guda kawai ita ake aljanna wa hiya aljama'a sune jama'a sune jama'a annabi ya kira su aljama'a ga wata riwaya ta duk dai ta hadisin muawiya yace wa hiya man kana alama ana alaihi al-yawma wa ashabi sune waɗanda sun haka kasance akan abinda ni da sahabbai na mutu bisa gare shi yau kaga ahlus sunna kenan wal jama'a ko kaga wannan hadisi jama'a ko da manzon Allah bai ce komi ba game da kirkirarren al'amurra illa wannan hadisi wannan hadisin ya isa me wannan hadisin ke karantarwa yana nuna irin yadda ahlul kitabi sun kararraba to kamar yadda sun kararraba haka al'umman musulmi za su rarraba bangare bangare yace za su rarraba har kashi 73 wannan na nuna rarrabuwar musulmi kun fahimta to wace rarrabuwa ce ake la'akari da ita rarrabuwa wadda ta shafi aƙida musulmi su saba ma juna ga matsaloli da na shafi ubangiji matsaloli na uluhiyya da na rububiyya kun fahimta hakan ga su saba ma juna su rabu da juna akan matsalolin da na shafi manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama haka su saba ma juna abubuwan da na shafi tauhidi abubuwan da na shafi aqida itiqadat to ita ce rarrabuwa mafi shari amma rarrabuwar da an kayi kamar rarrabuwar da malaman fiqh sun kayi malikiya sun yi nan halafiya sun yi nan shafi'iya sun yi nan hanbaliya sun wannan ba cikin abin da ake kiran yawa rarrabuwa mafi shari jama'a shine rarrabuwa ga aqida kun fahimta kamar me kamar misali irin yadda yan shi'a sun karbu da al'umman musulmi kaga Allah mu daban na yan shi'a daban ba ni nace ba su sun kace cewa sun ka yi duk annabin da abubakar yake halifansa su ba annabinsu ba ne hakan ga duk Allah wanda annabinsa khalifa annabinsa yake abubakar wannan ba Allah su ba ne ashe kenan Allah mu daban nasu daban ko tarayya Allah ba mai da su ba hakan ga annabinsu daban namu daban kun fahimta to irin wannan rarrabuwa irin rarrabuwa ta khawarij irin ta mu'tazila irin ta qadariya masu babu kaddara kun fahimta da sauran irin su dai abubuwa dai waɗanda an karbu da su ga abubuwa na itiqadat to su ne rarrabuwa mafi shari su annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana game da sunna amma ga matsala ta furu'a don na ce i ka ce a'a to ba irin wannan rarrabuwa ake nufi ba ko da mun yi sabani ba sai mu ci gaba da zama amma wanda bai yarda da Allah kan bai yarda da annabin kan bai yarda da Qur'anin ma sun ce wannan Qur'ani wai sahabban manzon Allah suna rubuta shi Qur'anin da Allah ya aiko ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wani barawo ya sace ya shige cikin kogo da shi don haka suna nan sun bude baki suna jiran barawo ya fito musu da Qur'an kada Allah ya fito da shi kada Allah ya sa ya fito kada sai mu ce su ko ne sun yi hasara saboda kome ne yayi rayuwa ta har ya koma ma Allah bai bauta ma Allah da abin da Allah ya bada umarni ba saboda sun ce wannan Qur'ani ba shi bane wanda Qur'ani na hakika ne yana cikin kogo inda barawo ya sace ya tafi da shi kaga ashe kome ne har ya ya koma ma Allah bai bauta ma Allah da abin da Allah ya saukar ba yayi hasara kun fahimta mu kan tabbas wannan alqur'ani a wurin mu shine littafin da Allah ya aika annabi Muhammad da shi kuma imani da shi to kaga mutanen da an ka saba da su ga Allah an ka saba da su ga manzon Allah an ka saba da su ga Qur'ani jama'a ana tare to irin wannan rarrabuwar manzon Allah ke yace to al'umma ta sai sun rarraba har gida 73 duk 72 Allah ya ce yan wuta ne guda kawai su za su shiga aljanna Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su shiga aljanna wahiyar jama'a su ne jama'a su ne waɗanda suke akan abinda manzon Allah da sahabbansa sallallahu alaihi wasallama suke akan su sannan kaga ba su kago bid'o'i ba kenan wannan hadisin kuma yana tsoratar da mu daga rarrabuwa sannan yana tsoratar da mu kuma daga sakin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban suke da gare shi kamar yadda Allah ya ce Allah ma ya sa sharadi ga imani ya ce ba za ku yi imani ba sai ku yi imani irin imanin sahabbai ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw in sun yi imani irin imanin da kun kai irin abin da kun kai imani shi ku sahabbai ashe an samu ahlul kitabi sharadi Allah ba zai karbi imanin su ba ba zai sa su su zan shiryayyu ba sai sun yi imani irin imanin sahabbai ashe Allah ya yarda da imanin sahabbai ko bai yarda ba duk wanda ya zai ce sahabbai ba mu'minai bane sai mu ce da Allah hake ka kare da Allah don ka zama kafiri Allah ya shiryar da mu jama'a ya ko shehu dan hodiyo mutum ya zaga muna ganin girman sa balle sahabban manzon Allah don haka babu mu babu masu zagin sahabban manzon Allah abinda muka yi musu addu'a Allah ya shirye da su ya nuna musu wannan hanya ta bata ce su dawo ma gaskiya sahabban manyan mutane ne ku diba har matan manzo inda kuka sanin ba wai sahabban attaget ba alaka ga sabara ne kawai a halbikar sana manzo Allah attaget har matan manzo Allah ba su tsira ba nana Aisha matar manzon Allah cikin ɗakin ta manzo Allah ya ƙara rayuwa dai tsakanin cinyar cinyar Aisha da kirjan na na Aisha Allah ya karbi rayuwar manzo Allah don Allah jama'a ko ba matar mutum ba mace ta yi jiyan ubanka ubanka ya kama da rashin lafiya misali ne zan baku ubanka ya kama da rashin lafiya ko da ba uwarka ba wata boyar Allah ta zo ta kula da shi har Allah ya bai wa fati ga hannunta don Allah wannan matar ta cancanci girmama gare ko ta cancanci zagi to Aisha ɗakin ta manzon Allah ya ƙara rayuwarsa da rashin lafiya ya yi mai nauyi to ana ɗauka sai yana cewa gobe yau wani ɗaki nake sai ya ce ɗakin wance sai matan sun ka fahimci ɗakin Aisha yake son zama sun ce manzon Allah mun yi maka sauki mun ya ta haƙƙin maka zauna da inda ake so ya ce to a kai shi ɗakin Aisha nan ya ƙara rayuwarsa Aisha ita ta yi jinyarsa kuma tsakanin cinyar Aisha da kirjin Aisha Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah amma kun ba ta da daraja yau zagin ta ake yi ana ce mata karuwa bayan duk ayoyin da Allah ya saukar na wanke ta duk ba a yarda da su ba dama Qur'ani ba a yarda da shi ba shi yasa duka mamaki ahlus sunna sai ga ahlus sunna wai an sawo cikin radio television wai in shi'a zai wa raddi sai ya dauko sayyid bukhari wai da sayyid bukhari zaka wanda irin bacewar basira ta wuce wagga dan shi'a ya da sayyid bukhari yanzu misali matsayinka da musulmi zaka muqabala da kirista sai ka dauko Qur'ani miron kirista da Qur'ani Qur'ani na da kima gare shi to shi yasa in ba ku ya don Allah ku kan ba ku nan mutum wai a ahli in shi a zai wa rabbi zai dauki Buhari cikin Buhari ga hadisi an ce kan miron ahli suna Buhari ba miro ba Buhari ba ko wanda ya karantar da wanda ya karantar da Buhari miron dan shi a da shi mutumin da ya ce masa sayyidina Abubakar kafiri munafiki kuna tsammani ya ga darajar Buhari to ya za ka kawo mai hujja da abin da maki da ya rubuta jaridar gaskiya ta haifar ba ta yi sayar buhari kima ba ga dan shi'a amma saboda bacci wani basira wai wai ahlus sunna wai hujja ta ko cikin buhari akwai hadisi ya ce kaza mu ahlus sunna mu da muka san kin buhari mu za ka kafa ma buhari hujja amma wanda zai jayayya da yan shi'a in kana son kai masa raddi littafan su zaka zari dan ce ka karanta sai ka ɗebi ɓannaci ɓannacin da a cikin littafan su cikin littafin ku limamin kuwa ne ya ce kaza littafin ku mai suna kaza an ce kaza sai haka kawo duk musulmi bai yadda da ka yadda da wannan haka ya kamata ka yadda wata rana wani kirinsa ya zo jayayya da ni to yanzu in kirinsa ya zo jayayya da ni yanzu qur'ani zan dauko mai cikin qur'ani an ce kaza kirinsa ya imani da qur'ani to sai na dauko bible sai na ce kana da ɗaya yace yana da ɗaya ta girma yace ce kana iya zina da ita yace a'a nace to kana shan giya yace a bai shan giya sai ni dauko babu sai ni budo mai inda anka ce annabawan Allah da annabawa da annabawa sun sha giya ko ko bari ma annabi lodo ya sha giya ya sadu da ƴaƴa ne mata hayye musu ciki jiga yan cikin littafin sai ce bai taba karanta wannan wuri ba in bari sai yayo tambaya sai ce je ga tambaya ka dawo tun sannan bai dawo ba to abin da ake wa maki kenan amma yanzu da ayar qur'ani cikin qur'anin mu Allah ya ce me ba da qur'ani to haka in za ku kawo ma yan shi'a hujja da littafan su za ku yin hujja ba da tsayi ba da littafan ahli sunna ba eh cikin buhari da muslim ni ruwan dan shi'a da buhari da muslim Allah ya shiryar da mu Allah ka nisantar da mu daga bid'a abinda na faɗi daidai Allah ya ba mu lada da ni da ku da kun ka saurare in da kun ka saurara inda kuskure ya auku Allah shi yafe mini